سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ne cikin mukaddima ta balaga a inda a baya mun ji bayani akan al'uslubul ilmi ko? uslubi ne wanda ake amfani da shi wajen ilmoma watan uslubin rubutu wanda ake amfani da shi a fannona na ilimi kamar fannin fikihu tauhidi tafsiri da sauransu to shi ne sai malin ya ci gaba cewa falmata labi ne? al'uslubul adabi na watan rubutu zubin rubutu irin na adabi idan za a yi rubutu da ya shafi adabi ba a rubutu da kalmomi ko yanayin da yake za a yi amfani da shi wajen sauran ilmuma shi kuma a nan wajen usulmi na adabi ana amfani da shi ne da wani nau'in tsari da kalmomin da zai ba da dama a isar da saƙon da a wani ma saƙon za ga khayal ne ta imagination ne hoton zuci da makamancin wannan a wannan usulmi na adabi za ga mutum na ƙoƙarin yin amfani da abin da ke jikin zuciyarsa domin ya isar da saƙo zuwa ga mai sauraro shi ne sai ce wal jamalu abrazu sifatu kyau shi ne fitaccen sifofinsa watan ma'ana ya za ka rubutu mai kyau da kalmomin da suka dace wa azharu mumayizatuhu kuma shine mafi karfin sifofinsa da suka bambance shi daga wancan uslubi na na ilmi wa man sha'u jamalihi mafarin kansa yana farowa ne ma fihi min khiyalin ra'i daga irin abin da ke cikin sana kyakkyawan suran zuci watan yadda za ka iya amfani da kalmomin da za su suran tama mai saurarinka wani abin da ke cikin zuciyanka kamar yana gani karar gashi na faruwa wata surin da kikin da kuma iya suranta wani abu da ke cikin zuciya taswiri da kik wanda ke sai an bi ta hanyar dikin dikin sannan za a iya ganewa misali mutum ya siffanta bacci a cikin jikinsa kai amma na je na yi wani bacci mai daɗi mala kai ka ce ina tafiya ne cikin aljanna to kaga yanzu tafiyan bacci ke son yin jin daɗin bacci ke son yin surun to maka shi da jin daɗin gidan aljanna yanzu ai kaga jin daɗin wannan baccin ai ba ka gani to amma zai yi amfani da kalmomin da zai suranto maka daɗin baccin nan kamar ka ce ga mutum ne a gabanka yana ko kuma ga baccin ga daɗin baccin a gabanka yana jujjuyawa kamar da ɗan adam ke juyawa wata lamsu lujuhi shabahi alba'ida da kuma neman siffan tare da aka yi tare a tsakankanin abubuwa masu yawa wata ma'ana lujuhi shabahi wata lamsu liwujuhi shaba al'adida da kuma neman sifofi da aka yi tarayya masu nisa bayan al'ashiya tsakankanin abubuwa kaza ya yi tarayya da kaza yanzu tafiya cikin gidan aljanna ya yi daɗi da tafiyan da jin daɗin bacci kaga kan yana son ya nuna maka sun kulla tarayya wajen wata sifa na daɗi wa ilbasul ma'anawi thawbal mahsus wa ilbasul ma'anawi da saman matufatar ma wani abu mai ma'ana saboda mahasus tufan abinda za ka iya gani misali ya siffanta maka ya ci wani nama ya ji daɗi sai ko kuma ya ci wara a gane za a yako aura wara ya yi yawa mutum ne ya ci wara sai ya siffanta maka daɗin waran nan sai ya siffanta maka shi da wani abu da za ka iya ganin surarsa karara shi ne ilbasul ma'anawi wani abu ne wanda yake kaga daɗin wara ai ba ganin daɗin wara to sai ya ɗauko shi sai ya tufatar masa da siffan wani abin da ake gani ƙarra aiko da katin karo nan sai na ga daɗin ya ake kaso mashawararni sai kawai sai ya ce sai ya hango ka da lokacin da katin karo za ka zo kamo shawara sai ya hango to ka ɗanyo sauri sai ya ce sai ya hango sauri da kai da wadda da kai da dadin wannan kuna rigirge kaga albasal ma'anawi kaga libasal mahsus wai da ka tinkaro shi kawai sai ya hango ka da kai da dadin wannan kuna rigirge da sauran zuwa gurin shi to wannan uslubi ne da adabi a irin wannan uslubin ake yi galibin rubutun rubutun adab da aka yi duk da irin wannan uslubin ne kaga mawaki ya dauki wani abu ya waƙe shi wanda abin nan ba sha duniyar dan adam amma sai ya kawo maka shi cikin suran hoton zuci khayaliya imagination kai ka ce ga abin a duniyan ce akwai wani bature george owen ya rubuta wani littafi novel ɗin ƙarmi haka animal farm kamar yadda shugabanni ke gallaza ma talakawa har talakawan nan su fusata su juyin mulki to haka kawai ya rubuta littafin sai ya tashi sai da ya tashi sai ya rubuta gonaki ne gona ne gashi nan ana aiki ga dabbobi waɗanda su ne talakawa su ne ake kallafa musu aikin wahala ga kuma shugabanninsu dabbobi to har dai ta kai ma dabbobin suka san yadda suka yi wanda suke shan wahala suka san yadda suka yi suka yi juyin mulki suka kifar da gwamnati ma sun kifar da gwamnati daga nan sai suka zawo su ne suke mulki to kaga yanzu irin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma yau ga shi abinda ba ɗan adam bane wai an ba shi irin wannan kwaliti ɗin da sauransu da wannan usulubi ne na adabi ko kuma ya zauna ko ya ƙirƙiro maka tatsuniyar gizo da koki sai a yi ta maka tatsuniya malam musamman ka sami irin soft spoken somebody irin mai daɗin baki ɗin nan mai daɗin sauti mai daɗin murya in yana baka labarin ga gizo ga botorami wai ya ce har mutorami na bude hancinsa gida ya shiga ya shiga ya je kasuwanci sai ka rinka ganin kamar ga wata kasuwa a cikin hanci da makamancin wannan to wai zaharul mahsus da bayan da abinda zaka iya gane shi ne kawai ta wata alama fi suratul ma'nawi cikin suran abu wanda ke mai ma'ana duk wannan zaka same shi a cikin usulubi na adabi fal mutanabi la yaral humma arraji'a kama yara hal atibba'u shi mutanabbi idan ka dauki zazzabi me ke saba da zazzabi ai kaga tasiri ne na kwayoyin cuta su suke fara da zazzabi a makamacin wannan ko to shi mutanabbi ba haka yake ya kalle ta ba shine la yara al-umma bai daukan zazzabi arraji'a wacce take komawa zuwa ga jikin mutum kama yara hal atibba bai kallanta kamar yadda likitoci ke kallanta a matsayin asaran wani wani asari ne lijarasimin na kwayoyin cuta ta dukulul jisma wai dalilin tasirin shigan kwayoyin cuta ne jiki da kanan kuma har sai wannan zazzabi sai su fara da zazzabi din kaga zazzabi tasiri ne cewa kwayoyin cuta sun shiga cikin jikin mutum to shi mutum na bibi kalla haka fatarfa wa harartu sai zafin jiki ya ɗaukaku wato sabbibu ri'idatan da kanini kuma sai ga zazzabin nan ya fara da alhumma a ri'ida makyarkita da rawan ɗari kasan duk wanda ke zazzabi za gan shi na rawan ɗari da sauransu waku sha'arira da kuma takwarin jiki hatta idan faragat na watuha sai idan wannan zazzabin ta kama sauka ta gama sauka a jikin mutum ta sababal jismu arakan shikenan ko sai a wayi gari kuma jikin mutum na gumi yana gumi walakinahu yusawwiruha sai dai shi mutanabbi za ga yana suranta ita zazzabin ne kama taraha fil abiyatul ajiya kamar da za ka ganta a cikin wannan waɗannan waƙoƙin da ya tashi ya siffanta bacci ne da wata mace ko budurarsa ko makamancin wannan wacce take ziyarce shi akai-akai duk daga shi kan ba shi gadanta gadansa da mayafinsa din tarfa amma ina wadi wannan bai mata bai mata daɗi ba har sai da ta kai mena tana ta shiga cikin jikinsa to shi ne ke cewa wa za'irati ka annabi ha haya'un ka annabi ha haya'un falaisa ta zuru illa fi zalami wa za'irati ita masiyarciyar nan tawa ka annabi ha haya'un kai ka ce akwai kunya ne tare da ita falaisa ta zuru saboda mene ya ce tana da kunya yanzu kaga ilbasun ma'anawi tsawon mahsus kenan yanzu yana fa magana ne akan zazzabi amma sai na siffanta maka ita zazzabin da wata mace ga ta wacce takan ziyarce shi to kaga yanzu abinda ba a gani ne yanzu ake siffanta maka shi da abin da ko kuma za a kawo maka shi cikin sura na abin da ake gani sai ka ji kawai kamar ga wata kyakkyawan budurwa tsaliliya mana tana kai komo ko ta kama ziyara falesa ta zuru abinda ya sa ya ce tana da kunya saboda ba ta ziyarta ta illa fi zalami sai dai lokacin duhu wallahi dai inda tashi ziyara ta bata kamun ziyara cikin yini sai a lokacin duhu dariya idan ya shiga wata lokacin da ya kwanta bacci ba bazaltu lahal matarifa wal hashaya fa'afatha wa batat fi izami bazaltu lahal matarifa na zuba mata mayafina na lulube ta da mayafina wal hashaya da katifa na da duk abin da ke ciki fa'afatha sai ta ki karban su wa batat ta ki karban duk ta ki yarda ta shiga cikin mayafina da a bargona da kuma katifata wa batat fi izami ta ce ita bai jaddaba kawai sai ta ringa kwana a cikin kasusuwana a cikin jikina wai yanzu duk faɗin gadona da yalwan abinda ke kan gadon maimakon in ta zo ta sauka a kan gadon kamar yadda nima nika sauka a'a ba ta ba ta haka ba inda ke mata daɗi sai cikin kasusuwana ta sababa mai ciwo ya dhiqul jildu an nafsi wa anha fatusihu bi anwa'is sakami ya dhiqul jildu fatan jikina yana kuntatuwa annabsi yana kuntatuwa gani wa anha kuma yana kuntatuwa da ita fatusihu amma duk da haka saboda bala'in ta kawai in ta shigo ciki jikina fatusihu sai ta yalwata fatan jikina ta yanda zai ishe ta da nima bi anwa istiqami da kuma nau'in sakami nau'in cututtuka ka anna subha yataruduha fatajri madafi'uha madami'uha bi arba'ati sijami to abin mamaki cikin dare ne tukan ziyarce ni shi yasa siffanta da kunya ka anna subha kai ka ce dare subahi ya tarudu haina koranta ne wato ma'ana idan lokacin safi ya zo sai neme ta rasa sai ta gudu fatajiri madami'uha haka ne ko madami'uha sai na'am to haka ne sai ta rinka gudanar sai hawayenta ya rinka gudana bi arba'ati sijami da nau'in ruwa ko kuma abubuwa guda hudu na ruwa ma'ana sai ta rinka gudana kamar yadda ruwa ke gudanantuwa ta fita daga jikina wuraqib waqtaha min ghairi shauqin muraqabatal mashuqil mustahamin uraqibu ha ni kuma sai na zanto uraqibu ha ina kula da ita uraqibu waqta ha ni ina kula da lokacin da dukan zo ta zaice ni min gari shaukin ba tare da na bai bigenta ba ina kula da lokacin da take shiga jikina da lokacin da take fita muraqabatul mashuki irin kulawan nan na masoyi almustahamu dimutaci kaga wanda ya dimuti da son wata kaga da san da ya ganta kwata loma in zai kai baki ba zai yi ba sai ya ganta kamar haka ita ma ba ta iya saka loma baki sai ta gan shi watan duk lokacin da za ta kama ziyara to yana kula da lokacin ta kan zo amma ba shi ba so yake ba bai so bai kaunar haka wa yasduqu wa'duha wasidqu sharrun idza alqaha idza alqaka fil kurbil azimi wa yasduqu wa'duha sannan lokacin alƙawarin ta yana gaskatawa ma'ana duk lokacin da za ta kawo min ziyara ba ta sabawa wasidqu sharrun alhanin gaskatawa sharri ne idza alqatka fil kurbil idami duk lokacin da ta hadir kai cikin waɗansu bakin ciki masu girma ma'ana duk lokacin da ta saba tana zuwa to ba ta sabawa hatta ma riga ta saba ta ta saba da ni kawai kuma wannan saba wanda ne da ta yi da ni sharri ne a gare ni abin taddahari indi kullu bintin haka ne ko fa kaifa wasalti anti min az-zihami abin taddahari ya ke zazzabi wannan alhamza din ta nida'i ne abin taddahami ya ke zazzabi indi kullu bintin ki sani fa akwai dukkan bintin nan shada'id kenan akwai dukkan tsananona tare da ni fa kaifa wasalti ta yaya ma aka yi har kike isowa guri na ne ki samu dama haka min zihami didin cinkoso na musifu da bala'o a tare da ni to yanzu kage yanzu ya daukan maka abinda baka gani sai dai kai tunaninsa yanzu ya fito maka shi da sura na abinda zaka iya gani shine ilbasul mahsus ma'anawi sabul mahsus yanzu kaga anan gabaki daya siffanta maka mene ya siffanta maka a zazzabi cikin sura da za ka ga kamar ga zazzabin ko tana kawo mai ziyara walguyumu walguyumu la yara habin khayyad shi ibn khayyad bai ganin wani mawaki ne daga dimashik bai kallon alguyumu giragizai kama ya yara alimu alamu bakhanan kama yadda duniya suke ganin shi kama wani hayaki mutarakima wanda yake hawan juna ya hulu ila ma'in wanda kuma daga nan ya hawwalu ila ma'in wanda kuma daga nan zai canja sai a mai shi ruwa idan sadafa filjawi tabakata barira idan ya dace da wani yanayi mai sanyi a sama walakin na hu raha sai dai shi yana kallanta ne kaman yadda za gani cikin wannan waka din watan gida gizan ba ka annal guyu majuyushun tasumu min al fi kulli ardin salaha ka annal guyuma kai ka ce taurari juyushin waɗansu runduna ne tasumu min al na'am ka annal guyuma ko afwan ka annal guyuma kai ka ce giragizai jamun gaimu girgije juyushin wadan sirrin dina ne na mahara tasumu min al'adl wanda suke ɗanɗana adalci fi kulli ardin salaha ga dukkan ƙasa mai kyau mai danshi wato ma'ana ka kaddara guri fako ne gusu shi ne so duk lokacin da giragizai suka zo suka zuba da yayyafi ruwa akan wannan kasan su kaga su ta kuma kasa mai kyau mai dausayi to shine yake siffanta yanda giragizai ke zub da ruwa kai ka ce waɗansu dakarun rundina ne na mahara wanda sukan tinkaro ƙasa su ta harbi da ruwan kibau idan katalan mahalu fi halgamamu إذا قاتل المحل دلوك إذا قاتل المحلة إذا قاتل الغمام فيها المحلة تقدير بيتين a duk lokacin da wani girgije ya yaƙi fari almahalu fari draft ya yaƙi fari da ke cikin wannan ƙasa bisautin rahami to yi kan fara yaƙanta ne da sauti na yayyafin ruwa shine ar-riham a jadal kifaha wanda yakan kyautata kariya ga ita wacce na ƙasa ɗin to ka dubi yanzu yadda ake siffanta maka wani fa abin da ba ka ganin shi dai ka hange shi yanzu ga shi ana suranto maka shi da sura na wani abu na rinotin jina da kaman gashi kana kallonta tana kai hari yuqartisu bitalli bitalli fihi sihama wa yushri'u bil wabli fihi rimaha yuqartisu za ga kullun shi wannan girgije ko dakaru na girgize idan suka tinkaro yuqartisu sai su ringa kai hari bisihami yuqartisu sihama sai su ringa kai hari da kibodinsu bitalli fihi da ruwa yayyafi wanda ke cikin wanda suke dauki tare da shi yuqartisu shine targeting ma'ana da kanan sai su ringa yin saiti suna kawo hari suna harbi da asiham kibau bitalli amma da yayyafin ruwa fallon yusufu hawa bilun fatal wayi shiri'u bilwabul fihin rimaha wayi shiri'u to yayin da wannan girgijin ya fara kawo ya fara targetin ƙasa yana saitinta yana harbo kibiyoyi kaman girgiji kamar ruwa yayyafin ruwa shikenan wayi shir'u kawai nan take da zaran wannan yayyafin ya gama sauka sai kuma ya shiga jijjifo arrimaha kibau ɗinsa bilwabli da mamakon ruwa fihi alaihi aya akan wannan ƙasa din وصلى عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراحة وصلى عليه وصلى سيوف البروق بروق دك جمع برق با دك nan kuma kaga yayi idan ana zuba da ruwa dole zaka ringa ana walqiya da ƙara wasalla daga nan kuma sai ya zaro suyufal buruki takubba na tsawa alaihi ya rinka harbowa yana saiti inda yake son ya samu akan wacannan ƙasa fa afkhana bi darbi fa idza qilatum alladhina kafaru bi darbi alqabi ko hatta idza afkhantum to fa afkhana bi darbi daga nan sai ya ta kai sara wato ya ta kai kisa bi darbi da duka zuwa ga ina aljiraha miya ku fihi dake cikin ƙasa wato akan ƙasa din ko kuma daga nan sai ya rinka kai sara akan miyaku da takubban da ke tare da shi tura alsunan nura daga nan nuri kai daga nan sai ka rinka ganin halce halce lisan halce ko halce ya bayar ba shi da jami to daga nan sai ga halcen mutane tusni alaihi halce masu haske tusni alaihi suna yaban shi kowa na kai alhamdulillah ai mun samu ruwa mai kyau kai ai godiya ta tabbata ga Allah fata ajabu minhu khursan fisaha kai hatta bebaye bebaye masu fasaha masu sun ka mamakin irin wannan hari da hadari ya kawo to kaga yanzu automatically abu ne wanda yake kana hange shi a nesa ba ma ka gani yanda yake kawo hari amma yanzu an yi amfani da kwakwalwa da hoton zuci an kawo maka shi cikin suran da mayaka sukan kawo yaki wanda za ka iya gani haka appreciating kaga akwai fasaha nan uslubi ne adabi wa gad yatazahharu al-adibu bi inkari asbab haqa'iq al-ilmi kai malami mai adabi fa zai iya yin zai iya bayyantuwa ta hanyar musa duk wani haƙƙi na ilimi yanzu zai iya kallon kai ce kai ba mutum bane kwata-kwata kuma saboda baki da yake shi da hujjojin da zai iya kawowa ƙarke fa shi kenan sai ya mace kai kai maka yadda kai ba mutum ba ne kai Allah ka samu dace waya talamasu lahamin khayalihi asbaban waya talamasu asbaban lahamin khayalihi sai kuma ya ta kakkawo ya ta nemo hujjoji dalilai daga cikin hoton zucinsa tathbitu da awahul adabiyya wanda za ta tabbatar da da'awan da yake yi na adabi wato kawil garda alladhi yunshiduhu yunshiduhu sannan kuma sai ta ƙara ƙarfafa abin da yake rera mawaka kai fa kalaful badri shan murdan nan na na na na taura na wata talfahu juwahukum an-naru wa hum fiha kalihun shammur ko bata fuska fakalaful badari kaga bata fuskan nan da wata yakan yi allazi yazharu fi wajhihi wanda yakan bayyana a fuskar sa laysa nashan amma fihi min jibalin ba wai ya taso ne daga abin da ke cikin sa na da abin da ke cikin sa daga duwatsu waki'an da fako jafa busassu kamar ya kula ulama kuma inda malamai suke cewa ba ma'ana alamar da zaka gani na bata fuska ga wata ba ya taso ne ga duniyan wata can da ke sama kuma makamacin wannan da kanan ne ya samu ya samu tu ba a li'anal mu'arri yara da zalika sababan akhar shi mu'arri kallo yake akwai wani dalilin da ya sa wata zaka ganshi dan jaja jaja fa yaqulu fi rasa dan haka sai ya rinka cewa cikin sai ya ce a cikin wani rasa'i da yayi wa ma kulfatul badrul munir qadimatun qadimatan walakinaha fi wajhihi atharu latam wa ma kulfatul badri ko kuma wa kulfatul badri al munir wannan bata fuskan da bata fuskan da kaga wata mai haske yayi ma qadimatan ba wai tsohuwa bace ma'ana ba wai ya samu asali ne yayin da yake fitowa daga duniyar wata ko makamancin wannan ba walakinaha sai dai wacannan kulfa din da kake gani wannan wannan dan alama da kake gani a tare da shi taura'u wata asarul latani fi wajhi alaman mari ne da aka mishi a kuncin sa wala budda fi yanzu dai ka gani gashi abinda kai baka maganin sa har gashi na siffanta maka wai mari da aka mishi wannan shine zai baka dama ka yi hoton zuci da zai nuna ga wani girgije ga fuskan shi ga shi hadda alaman mari tare da shi to ya tsuna wala budda fi hadal uslubi dole ne a cikin wannan uslubi mula wudu ya zanto an kawo shi da zubin kalmomi wanda za su bayyana da shi karra wal quwwa kuma za su ba shi karfi aga ka dubi wakan wannan umrul kais ko وقد اقتدي والطير في وكناتها menene wannan yake siffata dutse na gangarwa mufirrin mukir mukirin muqbilin mudbirin ma'a ka gani kai fa qawl mutannabi dan haka magana mutannabi da yake cewa ifi tagramil ula min al-lahzi muhjati bi thaniyatin wal mutlifu shay'u garimu kifi ki tsaya ta garamil ula za ki biya minin lahazi za ki biya wannan kallon na farko wani dalilinsa muhujjati ok ga maful bihi ɗinka can muhujjati to yake cewa kifi ki tsaya ta garamil ula haka ne ko tagrami muhjati zaki biya wannan raina da kika bata alula a lokacin farko min al-lahzi zaki biya bata min rai da kika yi a lokacin dubana na farko da kika yi watan yana ce mata ne ta tsaya bisaniyatin a mataki na biyu ta kalle shi farko ta wuce to shine sai ta saki kallon shi to shine ke cewa ta tsaya dan ta biya ta biya bata mushi rijiya tun farko ya kamata ne a ce ta tsaya ya kalle ta sosai ya ji dadi wal mutlifu shay'u garimu domin wanda ya bata ba ai biyan shi ke biya yake gaira balik to wannan magana na shi gaskiya ba fasaha ciki lianna hu yuridu wai abin da yake nufi annahu nazara ilaiha duk lokacin da ya kalle ta nazaratan wani irin kallo talifat muhjita wasu ta ata mushi rai na? ka ce ina to atlafat ne na ga? to mazi kenan masiri nan ne talifat na ke maka da hamza? to atlafat muhjita wasu ta ɓata mushi rai an ruhu fayakulla hasai shi kuma rinka ce mata kifi ki tsaya li an zurki nazaratan ukhra don in sata kallon ki kallo wani kallo daban taruddu ilayya muhjati wace ita ce zata dawo ma zata dawo da bata min ran da tayi wato zata dawo da raina cikin hayyaci wato wato hiya kuma zata rayar da kai zata rayar da raina za ta rayar da zuciyata watan yana ce mata ne ta tsaya in kalle ki wannan shine zai kau da bacin zuciyar da na sama yayin da kika kalle ni na farko fa in fa'alti idan kin ko kin aikata haka kanatin nazartu gharman gharman ko to in kin tsaya kin kalle ni a mataki na biyu to wannan kallon zai zama biya ne lima atlaftihi lima atlafatu fa atlafatu nazartu alula zai zanto biya ne ga irin abinda kallon kallona da kika yi na farko ta lalata ta bata min zuciyata kenan mana in ta in ta sake kallon shi to wannan zai yayi mishi bakin zuciya zai yayi mishi damuwan da yake da shi a cikin zuciya saboda a lokacin farko bai kalle ta da kyau ba fanzur kaifa anina tawilan da Allah ka duba yanda muka sha wahala muka dauki lokaci mai tsawo fi shari hadal kalam almujaz wajen sharhin wannan magana mai tsawo wannan waka baiti ɗaya ne ba kawai ka dubi yadda muka dauki lokaci mai tsawo muna sharhin sa duk da gashi cewa takaitacce ne allazi sababa ma fihi min min hadfin wanda ya sababantar da wani abu da ke cikin sa na share waɗansu kalmomi wasu ita'alifin da rashin da raunin zubi shiddata khafa'ihi ko wasu'i ta'lif shiddata khafa'ihi al-kalam tasabbaba ma fihi min al-hadfi wasu'i ta'lif shiddata khafa'ihi watan tsananin boyuwan ma'anansa wa bu'dahu da kuma nisantan shi baitin nisantansa anil azhani ga hankula ba kowa ne zai iya kallon zukata ba kowa ne zai iya kallon wannan wakan ya fahimci menene ke ayi ake nufi kai sai ba na ma anna ma'anahu jamilun badi duk cewa ma'anar da ke cikin sa mai kyau ne mai kaye ne wa fikratuhu muayyada bid dalili kuma sannan fikran sa nan abin karfafawa ne da wani dalili wa idha afwan na ga bari mu tsanan ko idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu tashi wa idha aratta an ta'rifa kaifa tadhharu al-quwwa fi hadha al-uslub fakara kaunin mutanabi fir rasa Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta dai Allah shi karfa ya kudu amin wanda kuma muka yi kuskure Allah ya mutu da kuskure ya ba mu kun da rasu Allah ya mutu da shi Allah ya mutu